أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ya tashi da amincewar shi wani faci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe da kiyama ba hujja a kan mu ba kusan darasin da ya gabata karshen shi idan ba manta ba mun alkawarta cewa za mu tattauna dangane da azkar wanda ambatonsu ya gabata daga zikiri na goma sha ɗaya wato shi ne addu'ar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke karantawa idan zai shiga gida kuma zuwa na goma sha bakwai wanda muna tattaunawa a cikin shi haliyan wato shi ne addu'ar da manzo Allah ke karantawa idan ya yi rukuni a cikin sallah to ba san ɗaliban ko suna da hardan wasu daga cikin abin da mafi Allah ke karantawa idan ta shiga gida ba? na alaikun salam na na ayyuka to babu ko shakka wannan na daga cikin azkar wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake gabatarwa to ina ga kuma a gabar magana ta biyu shine addu'ar shi idan zai tafi masallaci wannan ke tabbatar mana da cewa dukkan rayuwar musulmi ibada ce sai dai idan mutum ya yi kan shiruwa ko ya zana cikin shi idan mun san addu'ar da mazan Allah ke karantawa lokacin alwala kasantuwar alwala ibada ce bayan kammala alwala ne mazan Allah ke karantawa idan ya fita daga gida sannan kama hanyar shi zuwa masallaci me yake karantawa tsira da aminci tabbata gare shi marhaba salama نعم نعم tafiyan shi masallaci kan hanyar shi zuwa masallaci kafin mu je addu'a shiga masallaci din addu'a shi kan hanyar shi tafiye shi zuwa masallaci na mahaba salam نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم to ba shi kacin abin da manzo Allah ke karantawa cikin shi masallaci shine Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura har zuwa ƙarshen abin da ke karantawa sunan Allah da abinci tabbata gare shi addu'o'in nan suna da tasiri kwarai da gaske a mutum yakan samu kariya ta musamman daga dukkan abin da ka iya zama barazana ga lafiyar shi da kuma imanin shi sannan mutum zai samu lada saboda koyi da manzon Allah sun da aminci tabbata gare shi bai to sai addu'ar da manzon Allah ke karantawa idan zai shiga masallaci idan zai shiga masallaci na'am na'am na'am hmm na'am tayyib manzo Allah ya karanta a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-kadim min ash-shaytanir rajim to sai addu'ar da yake karantawa idan ya fita daga masallaci na'am alaikum salam na'am طيب يكن كلمة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم أسلني من الشيطان الرجيم نعم وسيكما دقتي أذكار duk da ke mun kawo nau'u'a na azkar wanda yake karantawa a lokacin kiran sallah to kaɗan daga cikin azkar a babin misali da manzo Allah ke karantawa a lokacin kiran sallah shine نعم to kadan daga cikin iktisar idan mai kiran sallah ya ce hayya ala salat hayya ala fala manzo Allah ya ce la haula wala quwwata illa billah kuma cikin abin da yake faɗa cewa wa ana shaidu Allah ya inda Allah wa la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا يكن قد ولنا أيام بكلا صلى يكان كلا صلى كما يكي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببايا محمد كلا صلى da sauran addu'o'i wanda wasu sanannu ne irin su kamar Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammatu was salatu qa'ima ati muhammadan wasilata wal fadila wa ba'du maqamin innaka la tukhlifu al-mi'ad to sai daga cikin addu'o'in da manzo Allah ke karantawa idan zai bude sallah wato du'a da istiftah na'am na'am na'am dai na'am na'am طيب تسمع لي من الله شكرا فأشهد أن اللهم بارك بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وشيما بقول أذكار وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلى الله عليه وسلم kusan wannan shi ne gabar magana ta goma sha shida wanda mun fara tattaunawa a gabar magana ta goma sha bakwai a darasin da gabata wato shi ne addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi a yayin ku ga wannan gabar matashi darasin yau insha Allah shi ne fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ruku'u cewa Allahumma laka raka'atu وبك آمنت ولك أسلمت وخشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي اللهم يا الله لك ركعت gare na yi rukuri wa bika amantu kuma da kai na yi imani wa laka aslamtu gare ka na miƙa wuya kashe alaka sami'i jina ya kalkasta gare ka wa basari da ganina wa mufi da ɓargona wa azumi da ƙashina wa asabi da jijiyana ƙarshe sai cewa wa mastakallat bihi kadami da ma duk abinda kafafuwa na suke ɗauka ma'ana dukkan jikin shi yana kalkassar da kai ga Allah madaukakin sarki sahabiyul hadith sahabin da ya rawaita hadisin huwa ali ibn abi talib shine Ali ibn Abi Talib Allah ya yarda da shi qawluhu da yake laka raka'atu ta'khirul fi'li lil iktisas wato wannan jinkirta aiki ne domin abin da aka keɓe shi da shi wa ruku'u idan an ce ruku'i huwal mailan shine karkata wal khuru da faduwa وقد يذكر أكن فتركوئي ويراد به الصلاة أما إذا ما صلى أكيد دم تميسي آه اللهم لك ركعت معنى الله دريك نيسلى قوله ديتي خشاء لك سمعي والمراد بالخشوع من, من هذه الأشياء abin da ake nufi da khushu'i a waɗannan abubuwan huwa al-inqiyad wa ta'a shine jawuwa da biyayya sai kunu haga min qubayl dhikril lazim wa iradatil malzum tayyib sai wannan ya zama min qubayl dhikril lazim wato ya zama an ambaci lazimi wa iradatil malzum amma abinda ake nufi abinda aka lizinta wato ana nufin sallah kenan amma tafsisus sam'i wal basari min bainil hawas amma kefe ji da gani daga tsakankanin hawas wato idan an ce hawas ana ce da su hawas da hams abubuwa ne da mutum yake ji da su guda biyar akwai gani wanda da shi za ka iya ganin launi ka bambance launi mai kyau da maras kyau sannan akwai ji wanda da shi ne kake iya bambance sauti sannan akwai ɗanɗanon harshe da shi kake iya bambanci mai zaƙi da mara zaƙi ko mai daɗi da mara daɗi sannan akwai shaƙa ta hanci da shi kake iya bambanci mai ƙanshi ko mai wari sannan kuma akwai shafa ta hannu wanda da shi ne kake iya gane mai kaushi ko mai laushi ko kuma abin nan mai sanyi ko mai zaƙi da abin da ya kama da wannan wannan su ake ce da su hawa sun hamsin to amma anan sai aka keɓe ji da gani فلأنهما أعظم الحواس saboda su ne mafi girma a cikin waɗancan abubuwan da ake ce da su hawasul khams wa aktharuha fi'lan kuma sun fi yawan aiki wa aqwaha amalan kuma sun fi ƙarfin aiki wa amassuha haja kuma su ne bukatar da mutum ke da ita da su ta fi girma wa li'anna akthar al-afati bihima saboda mafi yawancin aibubbuka suna faruwa ne ga waɗannan hawa sun ji da kuma gani fa'ida hasha aka idan za su ƙasta ga Allah maɗaukacin sarki ƙallatar wasuwas to wasuwasun da mutum ke da shi zai zama ɗan kaɗa wa amma tafsisul mufi wal azami wal asar amma keɓe almuf wato shi ne ɓargo wal azam da kashi wal asabi da jijiya min bayni sa'iri ajza'il badani a cikin sauran gaban jikin fali annama fi aqsa ka'aril badani al saboda abin da ke mafi nisa a cikin jiki shine bargo bargon da kashi ya rufe shi kuma al-asaf sannan kashin da bargo ke ciki kuma al-asaf sannan jijiyoyi waɗanda suke haɗe da nama a sassan wurare daban-daban da annal mufka saboda bargo yamsukuhu al-azm kashi ne ke rike da shi والعظم شيكو كشي يمسكه الأصل جيجي يكيل كدشي وسائر أجزاء البدن ثورا سستنجكي مركبة عليها أن هذا سني أكن كشي فإذا خسر الانقياد وطاعة idan ya tabbata mutum mai miƙa wuya ne da biyayya ga Allah fa hadhihi umdatu biniyatil hayawan to wannan sune ginshikin halittar abu mai rai wa aidan bayan haka al'asabu in an ce jijiya khazanatul arwahin nafsaniya wato shine wata taska ta rai ko in ce ta zuciyar mutum wallaham nama washaham da kuma kitse radin wara'ihin wannan zuwa yake yana tafiya don akan waye gari wata ranka samu mutum ya yi kiba namun shi ya gazu wata ran kuma mutum ya rabu namun shi ya rabu wata ran kitsan mutum yakan yi yawa wata ran ya rabu amma abu ne da bai yi a ce mutum babu jijiya a cikin shi don haka a jijiya umda ce wajen gina abin da yake mai rai fa'ida hasar al'inkiyadu wa ba'amin hadihi idan aka samu jawuwa da risinawa da Allah maɗaukacin sarki daga waɗannan gaban guda uku su ne ɓargo da kashi da jijiya to faman lalli ya tukibu alaihi ma bi ɗariƙil aula abinda aka haɗa shi da su to shi ma zai zan ababin dacewa za su bauta wa Allah maɗaukacin sarki wa ma'anan iyadi san'i abinda ake nufi jawuwar ji kabuli sama'il haq wato shine ansar gaskiya idan mutum ma'abucin ji ya ji gaskiya ya an shi gaskiya da kuma ya amfani da ita wal'ira an sama irbaɗin da kau da kai daga barin sauraron abin da ke barna ne wa amalin iyalin basar amma jawuwar gani an nazaru ila kulli ma laisa bihi hurma shine kallon duk abin da ke ba haramun gani amma babu ko shakka sabawa shari'a ne mutum ya kalla abin da Allah ya haramta masa وأما انقياد المخ والأزل والأصل أما جاوور قلب كشي جيجية انقياد باطنه متن يجاو دقوينشي كانقياد ظاهره كمر جاوش دبيني abin da ake so mutum ya zama mai madaidaiciyar halitta a ɓoye da kuma a bayyane har idan mutum ya kasance a bayyane mutum ne mai kamantawa to ana son abin da ke cikin zuciyar shi ya zama haka to galibi wannan shine abin da ke wuyata ga mutane dabi'un mutane kowa ya kan bayyana salahiyar shi shi mutumin kirki ne mutum ne nagari mutum ne na kwarai a bayyane kowa kan yi kokarin bayyana haka amma sai ka samu a boye kuma aka san haka ne sai ɗan ɗaiɗai ko a cikin mutane li'annal batina saboda abin da ke boyen mutum idan lam yuwafiq az-zahir idan bai yi muwafaqa da bayyana ba la yakunu qiyamu zahiri mufidan mu'tabara to jawuwa da miƙa wuya da bayyanan shi zai yi baya kasancewa mai amfani wanda kuma za a yi la'akari da shi a shar'anci abin nufi anan har idan mutum a bayyane a zahirance ya nuna shi mutumin kirki ne mutumin kwarai ne amma a zuciyar shi ba haka bane to wannan sifa ce daga cikin sifofi na munafici ba a itibari ko lura da abin da ya aiwatar abu ne da zai samu amsuwa a wurin Allah madaukakin sarki wankiyar rubabin amma idan mutum ya miƙa wuya ga Allah a koyen shi ibaratun an tasfiyatihi min danasi shirki wal nifaq akan dauki wannan akan sarkakuwa tasfiya wato yanda ake tace abu shi yasa yaren larabci suke ambaton kamar abin da ake tace shayi da shi sukan ce da shi saffaya saboda zai tace ma ruwan shayin da kuma ganyen daban to idan har mutum a boyen shi ya zama ya yarda ya miƙa wuya ga Allah to wannan yana nufin tasfiyatihi sarkakuwar shi an danasi shirki daga barin datti ko kazanta na shirka wani faƙi da kuma munafurci wata zinihi da kawatuwar shi bil ikilasi wal ilimi wal hikima wato mutum sai ya zama yayi kwalliya ko yayi ado da ikilasi in an ce ikilasi ana nufin sarkin zuciya ya zama duk abin da mutum zai aiwatar Allah kadai yake nufi sannan mutum ya zama ya kawatu da ilimi domin babu ko shakka ilimi ado ne amma jahilci kuma kazanta ne sannan datti ne da kuma hikima kauluhu da yace wa mastaqallat bihi kadami da abinda digadigai na suka dauka ai jami'u badanihi yana nufin dukkan jikin shi baki daya fa huwa min adafil amni al-khas wannan magana ce ta nahawu yana nufin an yi aqadi na abinda yake ma'ana bai fadi zuwa ga ma'ana kebantaciya cikin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantawa idan yayi rukuni yake ce subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyati wal azama subhana sarki iko ya tabbata zil jabarut ga ma'abucin karfin mulki wal malakut da kuma kasashen mulki wal kibriya da girma wal azama da girma bi sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa auf bin malik al-ashja'i shine Auf dan Malik al-Ashja'i qawluhu da yake bil jabarut aljabaru min aljabar kalmar aljabaru an same ta daga aljabar wa huwa alqahar shine rinjaya ko kuma karfin mulki wa huwa min sifatillahi ta'ala yana daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki wa minhu aka samu aljabir ma'ana abin da yake nufi allazi ya taharu da ibada wanda ke tirsasa wa bayi alama arada bisa ga abin da yake nufi min amrin wa nahayin na daga umarni ko kuma hani kaulu da yace almalakut min almulki wa ma'ana zil malakut idan yace zil malakut yana nufin sahibu malaki kulli shay shine ma'abucin mallakar kowane abu wasiqatul maf'uliyya lil mubalagha kuma siga ce da ke nuna mubalagha ma'ana mulkin Allah madaukakin sarki ya kai matuƙa domin yanzu mu akwai abin da kake mallaka kana mallakar shi amma zai zama kamar aro ne akwai abin da zai zan mutum yana mallaka amma idan ka dubi mallakar mulkin naka ba mulki bane na hakika wato kabar abu Allah madaukin sarki zai baka mulki kana shugabantar mutane wata rana sai a wayi gari kana da rai mulkin baya hannunka yanzu ma abu mulki ne gaskiya ya anshe mulki daga hannunka ya ba wani wani lokaci a wayi gari kana kan mulkin sai ka rasu ka bar mulkin kuma wani kai gada akan wayi gari gidan da kake mallaka na gani sai a wayi gari ya zama mallakar wani ba naka ba to ashe Allah madaukakin sarki shine mai cikakken mulki qauluhu da yace wal kibriya ay subhana dal kibriya sarki yiko ya tabbata gare shi mahabucin girma ayil azamati wal mulk yana nufin girma da mulki wakila aka ce hiya ibaratun an kamalin zati ana nufin kamala cika ta zatin Allah madaukakin sarki wa kamalu wujud da kuma cika ta samuwa shi wala yusafu biha illa Allah subhanahu ta'ala wannan sifar ba a sifanta kowa da ita in banda Allah madaukakin sarki yan uwa wannan na daga cikin azkar wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantawa a lokacin da ya yi rukuri sai du'a'uwar rafa iminar rukuri addu'ar da manzan Allah ke karantawa idan ya dago daga rukuri yakan ce sami Allahu liman hamida sahabiyul hadis sahabin da ya rushe hadisin wa abu huraira shine abu huraira Allah ya gade shi daga cikin abin da manzan Allah ke karantawa idan ya taso daga rukuri sai rabbana wa lakal hamdu حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صحابي الحديث صحابي دير حديثا هو رفاعة ابن رافع الزرقي سيدنا رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه الله يدلش وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث ونساشي دلتما لم يسن كفدليل وجد لهم حديث على أن التسميع والتحميد يجمع بينهما الإمام والمأموم على السواء وذو أن أنت التسليم شيء سمع الله لمن حمده التحميد كما ربنا ولك الحمد wato suna ganin da limami da mamu sun iya haɗa su idan mutum ya ɗago ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd wasu malaman sun kafa hujja da wannan hadisan guda biyu cewa a yi وأما قوله صلى الله عليه وسلم أما قدر سيلا دعني شتبت قريش إذا قال الإمام إذا لمن يسمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد إذن الإمام يسمع الله لمن حمده وما مسيرك ربنا ولك الحمد فإنه لم يسأل بيان ما يقول الإمام والمعمول في هذا الركن بعد wannan hadisin ba domin cewa ga abin da limami da mamu za su karanta a wannan rukunin balli bayani anna tahmid al-ma'mum imma an yakuna ba'da tasmi' al-imam an kawo shi ne saboda bayani anna tahmid al-ma'mum tahlili da mamu zai innama yakunu ba'da tasmi'il azan a imam bayan da kai mun ce sami Allahu liman hamida wato kada ladani kun ce ko mamu ya riga liman fadin abin da liman bai fada ba saboda manzo Allah ce an sanya libani ya kan aiko da shi a lokacin da liman yake sami Allahu liman hamida a lokacin mamu sai ya ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan وقال النووي في شرح مسلم إمام النووي يقضى على ساقه في شرح مسلم وأنه يستحب لكل مسلم أنسو لقوة ليسلى من إمام ومأموم لإمام يقومام ومنفرد فوق وندك صلى شيكدي أنسو أن يقول يقضى وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ya faɗi wannan wa ya ji bainaha ya hada tsakaninsu fa ya kunu ƙauluhu sai faɗan shi ya zama da ya ce sami Allahu liman hamidahu fi haliyar tufa'i lokacin da yake ɗagowa daga rukuni zai ce sami Allahu liman hamidahu wa ƙauluhu rabbana wa lakal hamdu amma cewon shi rabbana wa lakal hamdu fi hali ikidalihi a lokacin da ya miƙe tsaye daidai wannan kwadi ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzon Allah sai da da amin shi tabbata gare shi da yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku salla kamar yadda kuka ga ina salla to tambaya anan ko zo ka ci manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sallu ku salla wannan umarni ne amma wace irin sallah manzo Allah ce kama ra'aytumuni usalli kamar yadda kuka ga ina salla ba mu zamani tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ta yaya za mu iya gane yaya manzon Allah ya salla har mu salla kwatan kwatan irin tashi tunda manzon Allah ya ce mu yi salla irin tashi wannan na nuni in kai salla irin wanda ba manzon Allah yayi ba Allah ba zai an salla ka ba ashe da wannan za mu fahimci mutum baya zuwa ya salla shi kadai ba tare da ya koya a wurin wanda ya san salla ba kuma a ce sallar shi za ta zama amsashiyar sallah lalle idan mutum yana son sallar shi ta amsu sai ya koyi sallar a wurin malaman da suka iya sallah da yawa daga cikin mutane sukan yi sallar kamar yadda suka samu ana yi wani ya tashi tun yana karami abin da ya samu a masallacin anguwarsu ko a gidansu ga yadda ake sallah da haka shi ma zai yi tsayuwar sallah yadda ya ga dama ya ruku'i yadda ya ga dama ya sujudi yadda ya ga dama da al'amarin zai kasance kamar haka a ba kowa dama da yi abin da ya so yi daɗi to da babu hikima wajen aiko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa anan sai manzo Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli sallar da ake son a samu cikakken tsayuwa cikakken ruku'i cikakken sujudi da kuma cikakken zama qala al-musahhihu mai gyara maganin ya faɗa cewa wasawabu abin da yake daidai أن المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد wanda yake mamu shine mai bin liman ba zai hada tsakanin tasmi'i da tahmidi ba fa idza qala al imam idan liman ya fada cewa sami Allahu liman hamidahu fa innal ma'muma yaqul shi mamu abinda zai fada zai fada cewa rabbana wa lakal hamd fa qala al allama muhammad ibn salih al uthaymeen rahimahullah babban malami shine Muhammad ibn Salih al-Usaymin Allah ya masa rahama ya fada fi tarjihi wajen rinjayar da magana li adami qaulil ma'mumi saboda rashin fadan mamu da yace sami Allahu liman hamida sai yace fa idza qala qa'il inda wani zai fada cewa mal jawabu an qaulihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli menene ansa dangane da fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi salla kamar yanda kuka ga ina salla wa kad kana sallallahu alaihi wa sallam yaqul manzo Allah tsira da amin sabbata gare shi yana fada cewa sami Allahu liman hamida fal jawabu ala hadha sahal ansa akan wannan mai sauki ne wa huwa anna qawluhu sallallahu alaihi wa sallam shi ne faɗar shi tsira da amince tabbata gare shi da ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli wato ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah wa idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida amma faɗan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yace idan liman ya ce sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamdu ko abinda za ku faɗa shine rabbana wa lakal hamdu fa hadha khasun wannan abu ne ke bantacce wal khasu ke bantaccen abu yaqdi al am yakan hukunta abinda yake hadadde ne baki daya fa yakunu al ma'mum mustasna min hadha al umum amma shi mamu sai ya zama an keɓe shi daga barin faɗin ma'anar wannan bin nisba da ƙaunihi musamman idan muka danganta maganar da faɗan shi sallallahu alaihi wasallam cewa sami allahu liman hamida fa innahu ya ƙulu shi kuma ma musa ya ce rabbana wa lakal hamdu fakat abin da zai faɗa yanzu a bisa tarjihin da shi malamin yayi mai gyara maganan ya ce shi liman shi ne zai faɗa cewa sami allahu liman hamida ma mu kuma sai ce rabbana walakal hamdu kauluhu fadan shi da yace sami Allahu liman hamida ay takabbala Allahu minhu hamdahu wastajaba lahu yana nufin Allah ya ansa mar godiya wada as-sama wada as-sam'a mawdi al-qabul sai ya sanya kalmar sami'a a wurin da ya kamata ya ajje al-qabul wato shine ansa wal ijaba da ansawa yayi hakan lil ishtiraki saboda tarayya bainal kabuli was sam'i tsakanin ansa da kuma sauraro wal gharadu sai dai bukatun da ake da shi min addu'a a cikin addu'a shine al qabul ansar wal ijaba da kuma ansa addu'a idan mutun yayi ko kuma ansa sallah qauluhu da yace rabbana wa lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu wa fi riwaya bila wawi a wani riwayan bai kawo wawi ba sai ce rabbana lakal hamdu والأكثر أنه بواوي سيدي ما في على أنه بواوي يازو دواوي تيوى ربنا ولك الحمد وكلاهما حسن أما دكان سكوة نيمي كولي كوكة ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد ثم قيل هذه الواو زائدة وسوسن شي واو قال تاكي وقيل عاطفة wasu suka ce a awawi ne na atafi wato goye jumla da jumla ko goye kalma da kalma takdiruhu za mu kaddara shi rabbana hamadnaka wa lakal hamdu ubangiji mun gode ma kuma godiya ta tabbata gare ka ko ubangiji mun yabe ka kuma yaban ya tabbata gare ka to shi ma'anan wanda ke gyara maganan sai shayi faqad thabata an annabi sallallahu alaihi wasallama fi dhikri ya tabbata cikin ambato daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba'da raf'i min ar-ruku'i bayan dagowa daga rukuyi abinda ya tabbata arba'atu anwa'in alal nahwi tali akwai nau'o'an azkar guda hudu a bisa tsari mai zuwa kamar haka annau'ul awwal nau'i na farko shine rabbana lakal hamd annau'u thani nau'i na biyu shine rabbana walakal hamd annau'u thalith shine allahumma rabbana lakal hamd النوع الرابع نوع نهدو شيني اللهم ربنا ولك الحمد wannan kowannen su ya zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai wal afdal abinda yafi an yaqula kullu nau'in mutun zai iya fadan kowane nau'i fa yatanawwa fa yaqulu hadha taratan wa hadha taratan wa hadha taratan wa hadha taratan wani lokaci idan ka faɗi wannan wani lokaci ka faɗi wannan wani lokaci ka faɗi wannan domin idan ya tabbata a cikin ibada manzon Allah yayi abu ba kala ɗaya ba to abinda ake bukata kai ma in ka tashi ka iya karantawa mabambanta misali addu'a bude sallah manzon Allah ba kala ɗaya yake ba ashe idan mutum ya tashi wani lokaci in zai fara sallah ya amfani da wannan azkar wani lokaci ya amfani da wannan azkar manzon Allah idan ya tashi daga bacci yakan karanta azkar mabambanta wani lokaci ya karanta wannan wani lokaci ya karanta wannan kai ma abinda ake bukata a wurinka ba tsayuwa akan nau'i ɗaya ba wani lokaci idan ka karanta wannan wani lokaci ka karanta wannan wannan shine zai baka damar har da shi azkar na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukin sarki mana muwafaka qauluhu da yace rabbana wa lakal hamdu الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم mu duba wannan magana da kyau da yace in an ce alhamdu shine wasful mahmud sifanta wanda kake yabo bil kamali da kamala wato cika ma'al mahabbati tare da so wata azimi da kuma girmamawa to kaga babu wanda ke da wannan sifar in banda Allah madaukin sarki domin wane ne kamili cikakke wanda baya da tawaya in banda Allah madaukin sarki kamar yadda bahaushe ke cewa dan adam tare yake bai shiga goma ba wannan ta wani bangaren ka iya gaskiya ne wani zaka same shi bai ma kai taran ba wani zaka same shi bai wuce biyar ba wani ma bai ko kai biyar din ba to amma al-kamalu lillah shika ta tabbata ga Allah madaukakin sarki babu yanda za a yi ka jingina wa Allah madaukakin sarki tawaya hisan wa ma'ana ku duk wani al'amari na Allah madaukakin sarki akwai abin da yake kamala ne kamala a wurin mutum amma a wurin Allah maɗaukin sarki tawaya ne yanzu ɗan adam shi kamala ne a wurin shi a ce yana da ‘ya'ya domin aka ce yau ga mutum baya haihuwa har sai ka ji tausayin shi ya kama ka to amma kuma ka jingina wa Allah maɗaukin sarki ɗa shi kuma tawaya ne a wurin shi shi yasa ya faɗa cewa lam yalid wa lam yulad shi ba haihu shi akai ba kuma sannan baya da ɗan sannan mutum ka jingina mar mata kamala mai aure shi amma ka jingina wa Allah madaukin sarki mata kuma tawaya ne saboda kai kake da bukatan abu ya zama Allah bai da wannan bukata sannan yana daga cikin kamala dan adam ya bukaci abin da zai more rayuwar shi misali ya bukaci abinci kamala ne domin duk da aka wayi gari mutum ya wuni cirbe shi abinci ba kuma bai sha'awar abincin to za a ce masa bayar da lafiya je ga likita ashe bukatuwar shi zuwa ga abincin kamala ne shi dan adam aure shi amma Allah madaukakin sarki ka jingina macin abinci kuma tawaya ne dan adam yakan bukaci in ya ci abincin kuma ya je fitar da shi rashin fitar abincin sai ya zama tawaya ne a wurin dan adam to amma baka santa Allah madaukakin sarki da sifofi irin wannan wannan yasa mutum ba zai iya sanin Allah madaukakin sarki ba sai a wurin malaman da sun san alkur'ani sun san hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali sifanta mutum da ilimi sifa ce ta kamala amma duk yanda ilimin mutum ya tumbatsa baya kewayewa da duniyar ilimi baki daya akwai abin da ya sani da wanda bai sani ba a'a za ka samu abubuwan da bai sani ba sun fi yawa to amma Allah madaukin sarki babu abin da ke boyuwa gare shi yanzu wani abin zai faru a gidan mutum a gidan shi bai san abin ya faru ba akwai wani abin a gidan shi bai san akwai wani abin a gidan shi ba a wani abin zai zan mutum ya sani kuma ya manta to amma Allah madaukin sarki baka sifanta shi da rashin sani a ce wani abu na faruwa Allah bai san da shi ba duk da akan samu aqaid wato sune aqidu batattun aqidu wanda suna rai cewa Allah madaukakin sarki yakan san abu bayan abin ya faru domin suna faɗan cewa akwai abin da ke faruwa a duniya zai faru Allah bai sanar abin ya faru sai bayan awoyi wani ma sai an kwan an wuni sannan Allah san ya faru to kaga wannan sifanta Allah ne da tawaya bayan ilimin shi ya kewaye kowane abu shi yasa ce wasi'a rabbi kulla shay'in ilma ubangiji na ilimin shi ya kewaye kowane abu to sifanta Allah madaukakin sarki bil kamal da kamala wal mahabba da kuma so to wani irin so ne bawa yake yi wa ubangiji shi wato shi ne so na biyayya da kuma ta'a domin ba gaskiya ba ne mutum ya ce yana son Allah kuma yana son manzon Allah amma ka same shi mai saba wa Allah musamman saban ya kasance bisa ganganci wannan na nuni abinda mutum ke da'awa akan shi ba gaskiya ba ne shi yasa lokacin da wasu suka yi ƙarya suka ce suna son manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma suna son Allah sai Allah ya bada ma'auni domin a tabbatar da san nasu na gaskiya ne ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ya Muhammad ka gaya musu har idan suna son Allah da gaske ne ni za su yi biyayya ma'ana su yi manzo Allah biyayya idan kun yi haka yuhibbukumullah sai Allah ya so ku wai gafir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubanku idan Allah yana san bawa to babu ko shakka bawa zai samu rahama amma idan Allah ya fushi da bawa to alama ce da ke nuna cewa akwai yiwuwar Allah yi wannan bawan azaba abinda ko ke sa Allah ya so bawa shine yi wa Allah ba'a abinda ke sanyawa Allah ya fushi da bawa shine bawan ya saba wa Allah to sai Allah ce ka gaya musu in har kuna son Allah da gaske to annabi za ku yi wa biyayya ku yarda da abin da ya zo da shi in kun yi haka sai kuma Allah ya so ku wa ya gafir lakum zunubakum abinda kuka yi na zunubai ba daidai ba kuma sai Allah madaukakin sarki ya gafarta mu kaga wannan babu ko shakka ma'auri ne to dole sai an samu ma'al mahabba wat ta'zim a samu so da kuma girmamawa akwai mutumin da zai zama kana yi mar da'a amma ba ka san shi akwai wanda zai zama kana masa da'a kana girmama shi amma a ido a zuciyanka ba ka san shi misali mu ɗauka kaman shugabanni na sojoji ko 'yan sanda shugabanka zai baka umarni dole kai ka kuma girmama shi duk abin da yake ba za ka masa inkari ba amma ba lalle bane kana son shi a ranka tunda wani sa'in kan iya kamawa idan ya samu hali sai ya kashe shugaban shi nawa ake samu kurtu na ƙasa ya yi wa shugaba jiyun mulki rashin san shi ya kawo yamar jiyun mulki kauda shi to Allah madaukin sarki ba a yi masa mu'amala irin wannan akwai wanda kana san shi amma ba maganin girmamawa misali san da kake wa ɗanka ai kana san ɗanka kana san mahaifinka amma san da kake wa mahaifinka akwai girmamawa a ciki don irin yadda kake girmama mahaifinka ba ka girmama ɗanka haka nan wurin amma kowanne so ne haka nan kana son matarka amma baka cewa za ka girma mata irin girma mahaifinka to Allah madaukin sarki cikar imani ya zama ka sifanta shi da dukkan kamala baki daya sannan ka so shi tare da girmama masa babu wani abu da Allah zai farlanta ma ka yi a ranka ka rika jin kaikayi cewa ko an kallafa ma abin da ba za ka iya ba kuma ka ɗauka wannan sifa ce daga cikin sifofi na mumine a shi yasa a duk lokacin da bawa na gari zai aiwatar da kowane aiki na ibada yake aikin cikin nishadi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tashi yana sallah kafafun shi sun kumbura jini ya taru Aisha ma ta shike ce masa ya rasulullahi ka kallafa wa kanka aiki irin wannan har kafan ka rike kumbura bayan Allah ya gafarta maka yace mata haba Aisha afala akunu abdan shakura bazan zambawa mai godewa Allah ba ashe yana daga cikin godiya ga Allah ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yi tsayuwan sallah da dare har kafafun shi su kumbura idan jini ya taru na fata muna galiwa a cikin ansa umarnin Allah tare da so da yarda manzo Allah yakan yi tafiya domin jihadi domin isar da sakon Allah domin da'awa har ya zama abincin da za su ci ya kare su rika figar ganyen itace suna ci ya zama harshensu ya zazzage bakinsu ya ɗaye amma ba sa ji a jika cewa an kallafa musu abin da ba za su iya ba a suna neman sakamakon Allah maɗaukin sarki ne shi yasa har kullum mumini mai nishaɗi ana kiran sallah zai aje duk wasu ayyukansu baki ɗaya kuma sai da sallah bangiji ya yi mana muwafaka kauluhu faɗa shi da ya ce a tsayiban ay khalisan wato yana nufin khalisan tataccen abu wanda babu shirka a ciki sannan mubaraka ai mutazayida in kaji an ce Allah ya sanya wa abu albarka to abin karuwa yi abin ya amfana to shi yasa shi ma cewa rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wato ya zama godiya da yabo ne wanda Allah zai sanya musu albarka har idan Allah ya sanya albarka a rayuwar bawa to za ka samu rayuwan shi takan zama amfani ga al'umma wannan yasa tarihi ya daɗe yana taskace ambaton malamai na gargaru wani malamin zai rayu cikin abin da bai wuce shekaru talatin ko arba'in ba amma sai ya bar amfanin da mutane za su fa'idanta tsawon shekaru masu yawa misali kaddara ɗazu muke magana kan imamun nawawi allah masu rama shi ne malamin da ya rubuta littafin riyadu salihina kuma shi ne wanda ya rubuta arba'una hadis na arba'una nawawi dududu shekarun shi a duniya bai wuce shekara arba'in da biyar ba ya rasu to amma ya bar ɗimbin ilimin da duniya ke amfana da shi tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu har wani malami ke cewa rubuce-rubucen da imamun nawawi Allah masa rahama da za a rarraba su a exercise exercise book wanda yake 40 ko 60 to an ka rarraba su to a kullum yana rubuta littafi guda biyu a tsawon rayuwar shi a shekara 40 da biyar da yi to kaga babu ko shaka babu gidan wani musulmi a yanzu da za a ce ka nemi littafin arba'una hadis ko riyadu salihina ko kuma al'azkar ko at-tibyan nashi a ce maka babu to irin wannan rayuwa ta su irin ta ce rayuwar da Allah madaukakin sarki wa albarka daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke karantawa a cikin ruku'i shine mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majdi ahqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤذي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sai sha sahabiyu da hadisi sahabin da ya roci hadisin kuwa abu sa'id da khudri shine abu sa'id qawluhu da yace mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma ishara wannan nuni ne ila al-i'tirafi bil ajazi an ada'i haqqil hamdi a nan bawa zai yi furci da bakin shi cewa shi kasashe ne kuma gajiyayye ne ba zai iya ba da dukkan haƙƙin yabo da godiya wanda ya tabbata ga Allah ba ba da sitragil majahudi fihi bayan mutum ya yi iya bakin kokarin shi kar ka yi tsammani akwai wani yabo da godiya da za ka yi wa Allah ka tabbata ka yi tsammanin cewa ka taka matakin da yanzu yaban da kai wa Allah ya cancanta ko kuma ka ce a'a yaban da kai wa Allah kana ganin kayi abin da ba wanda ya iri shi za ka yi bakin abin da ka yi ka ƙari amma ka tabbata cewa abin da ka yi bai kai haƙƙin da ya cancanta a godewa Allah mafikin sarki ba misali mu ɗauka ɗa wanda yake biyayya ga mahaifin shi wani abu kake tsammanin za ka yi wa mahaifanka a ce ka biya su haƙƙinsu da za ka kai mawar da za ka rika yi wa mahaifanka yadda suka yi maka ba ka biya su haƙinsu ba misali ka kai mawar da mahaifanka ga su a kwanci ba sa iya komai kai ne za ka tada su ka yi musu wanka ka yi musu wanki idan sun yi bayi kai ne za ka je ka wanke musu ka gyara su ka ba su abinci irin yadda suka yi ma kana karami yanzu a ce kana musu wannan shin kana tsammanin idan kai haka za a ce ka biya haƙƙin mahaifanka an sa'anin shi ne a domin su sun ɗauki cikin ka kai baka ɗauki cikinsu ba kuma su sun rene ka a lokacin da suke fatan ka rayu kai ku yanzu in ka kyautata musu kana son su mutu ne ku rabu lafiya qala khatabi rahimahullah imam al-khatabi ya fada Allah ya masa rahama yace hadal kalam wannan zancen tamthilun buga misali ne wa taqribun da kuma matso da nesa kusa والكلام لا يقدر في المكاييل ايضا كان بزا يقدر شيء ميزاني با مكاييل ولا تسعه الاوئيه وسجكنكنا جمعي نوئا كذا باسا iya wadatar da shi wa innamal murad minhu abinda ake nufi takfirul adadi yawaita adadin kawai hatta law qadara an hatta law qaddara an takuna tilkal kalimat ajisaman har mukaddara kalmomin da bawa zai giya wa ubangiji na yabo da zai zama jiki ne ka kaddara jiki irin na duwatsu ko jiki irin na itace ko jiki irin na mutane da abin da ya kama da wannan tamla'ul amakin in za a dora su ɗaya bayan ɗaya za su cika wurare labalagat min kasratiha ma yamla'u samawati wal ard to da yawan kalmomin za su kai yawan da za a ce sun cika sammai da gasai to sai dai idan an faɗi kalma wani abu ne wanda yake ma'anawi fahimta shi ake ba ganin shi ake ba kuma wannan tsari ne na Allah madaukakin sarki wani sa'in zai zama abu ne ma'anawi amma in ya ga dama sai ya mai da shi hissi kauluhu da yace wa mil amashi ita min shay'in ba hadhihi ishara wannan ma nuni ne ila anna hamdallahi a'azzu min an ya tarihil husban wato cewa yabo da godiya ga Allah ya fi ƙarfin a ce za a lissafa shi ya fi ƙarfin a lissafa shi au ya tani fukus zaman wal makan kuma ya fi ƙarfin a ce zamani ko wuri zai iya ritsawa da shi fa a halin amra fihi alal mashi'a wannan ya sa ya mai da al'amarin zuwa ga mashi'a ta Allah cewa ma shi ita min shay'in ba'du abin da ka so walai saura a zalika lilhamdi muntaha bayan wannan ba za ka ce ga iyakar yabo ba domin idan ka ce yabo ya tabbata gare ka cikin duk abin da ka so a kowane abu to a lokacin kai ilimin ka ya kare amma ilimin Allah yalotacce ne walam yantahi ahadun min khalqillahi fil hamdi mablagahu wa muntaha babu wani mutum a cikin halittu na Allah da za a ce ya kai matukar yaban ubangiji ko makurashi وبهذه الرتبة da wannan matakin daraja istahaqqa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam manzon musila da amince tabbata gare shi ya cancanci an yusamma ahmada a ambace shi a ce masa ahmad li'annahu kana ahmad mimman siwa saboda shine mafi cancantar ayyabe shi sama da wani shi kuma yafi kowa yaban Allah madaukakin sarki ba wanda ya yaba Allah a duniya kamar yadda manzon Allah ya yabe shi sannan babu wanda ya samu yaban Allah kamar yadda manzon Allah ya samu yaban Allah qauluhu da yace ahlal fana wa fana'u huwa al-wasful jamil wal madahi wato shine sifanta abu mai kyau da kuma yaban shi qauluhu da yace wal majdi ayil azama yana nufin girma wa nihayatu sharafi da kuma karshen daukaka yukalu akan ce rajulun majidun mutum mai girma munabilun kasirul khairi sharifun mai yawan aiwatar da aikin alheri madaukaki wal majid fa'il idan an ce al majid ana nufin fa'ilul lil mubalaga mubalaga wato shine kai matuka wajen abu wa minhu summiya Allahu majida da wannan ne aka ambaci Allah madaukakin sarki aka ce mas almajidu qauluhu da yace wa kulluna laka abdun dukkan mu bayi ne a wurinka i'tirafin bil ubudiyyati lillahi ta'ala wannan furuci ne ga ubudiyya ta Allah madaukakin sarki wa annahu almaliku lana cewa Allah shine mamallakin mu kowane mutum ya yarda ya amince cewa shi bawan Allah ne mai kalkasar da kai ne ga Allah wa kaunu hadha ahqqu ma yuqalu al-abdu kasantuwar wannan shine mafi cancantar ma yaquluhu al-abdu abinda bawa zai fada li'anna fihi at-ta'wid ila Allah ta'ala saboda akwai at-ta'wid at-tafwid miƙa al'amari zuwa ga Allah madaukakin sarki wal iz'an lahu da kuma kalkasar da kai gare shi wal i'tirafu bi wahdaniyatihi da furshi da wahdaniyya ta Allah wato kasantuwar shi shi kadai ne wanda ya cancanta a kadai ta cikin bauta masa da sifofin shi da sunayen shi da kuma aikin shi qauluhu da yace wala yanfa'u zal jadd minkal jadd wala yanfa'u zal jadd minkal jadd ay la yanfa'u al ghani sahibul gina minka ginahu abinda yake nufi ma abucin wadata gobe alkiyama wadata shi ba ta amfanar da shi wa inna ma yanfa'u al-amal bi ta'ati sai dai abin da zai amfanar da mutum gobe kiyama shine da'a amma mutum yayin tsammanin zai bayar da kuɗi gobe kiyama don ya fanshi kanshi ba zai iya ba kuma da zai dauki abin da ya mallaka duk ka kaddara da mutum na mallakar duniya da abin da ke cikin ta ya ce zai dauka ya bada domin ya fanshi kanshi gobe kiyama kada Allah madaukin sarki ya hukunta shi Allah ba zai amsa kan ba صاحب أي لا ينفع الجنا صاحب الجنا منك جناه وإنما ينفع الأمل ببعده shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta ranar alkiyama da cewa rana ce da la yanfa'u malun wala banu abinda mutum ya mallaka na dukiya ko yaya ba sa amfanar da shi komai malun wala banu illa man atallaha bi qalbin salim wanda ya je wa Allah madaukakin sarki da zuciya mai kyawu ya je wa Allah maɗaukin sarki da zuciya mai sarki waljadda fil lugha idan an ce aljaddu a lugha ana nufin alhazzu rabu was sa'ada da kuma arziki wala gina minhu kuma wadata tana daga cikin wannan shi sai ya ce ta'ala jaddu ai alat azamatu girman ka ya daukaka waji abi ma'ana abul abi wato wannan yasa ya zama abul abi baban baba shi ake shi da shi kaka ta'ala jaddu saboda yanda matsayin shi ya daga sama kai ka san babanka shi ke sama da kai kuma kakanka shi ke sama da babanka to amma ana abin da ake nufi girma da kuma matsayi to yana da yan wani ya kamata mu dakata a darasin namu haduwa ta gaba idan Allah ya sarar ya kai lafiya sai mu tattauna dangane da abin da ya shafi addu'o'i na sujudi karkashin karantarwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai kada mu manta har kullum abin da nake faɗa kuma nake maimaitawa mai kokarin har da cewa ko tsare waɗannan azkar da muke karantawa ba dan jiyar da har da su a masallaci ba a sai dan idan mutum zai yi ibada ya karanta su a cikin ibada shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta wannan ita ce daya dayar hikima idan mutum yayi haka kamar abin da ɗazu na faɗa cewa zai zama karo ne gare ka daga dukkan shedanin da ka iya zama barazana a cikin addininka sannan za ka samu lada wanda kuma ladan shi ne abin da ake bukatan a samu allah maɗaukin sarki ya mana muwafaka ya kuma datar da mu